ne ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومزاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينقوى karatun mu yau maimaici ne na karatun jiwa ne da muke yi wanda an riga an ɗauka amma an samu matsala wajen rafadin shi yasa yan uwa suka nemi maimaita domin ya zama an tafi tare ya mu maimaita karatu na uku da na hudu yanzu ne da izinin Allah kuma in Allah ya bamu dama ma mu maimaita na shida da ranar ma muka yi shi ma aka san matsala to shi da ya kamata ne ya fara da da ne ne sa وآنيا فالماء وليلا كللا تذكر على فات الجلائل منزلا بذكر الذي للذكر وقبله على آدم إذ كان فرا مواصلا لذكر الذي لم يذكر قدره مدى الدار والأيام خير ما يرسلا ثم لم يشوف رضي الله تعالى عنه يسكي دعانيا yace ka banni min salma ka banni da zirkan salma wato wata mata da aka yi wanda laraba suke yin buga misali da ita wanda suke soya da bawan Allah to ka bar min zancen Salma in ji shehu radiyallahu anhu wa Laila ka bar min maganar Laila eh wata mata da ake kira Laila ake kira wani sunan sa majmu'u ne majnun Laila wanda ya kare cikin soyayyar Laila Laila wanda dukkan masoya dukkan masoya aka ce majnun Laila to an fara soyayya ya kare dukkan mataki na soyayya mahabba garamu shauku kuyamu da shauran jejin marati wani soyayya diya ne shi soyayyan wannan baiwar Allah shi shobra ce ka bar mun maganar Laila da Salma wa qallila ka karanta ta zakura rabbaki wato tunan tunani wato arrabaki ga jahili arrabaki ne mataye ga ga jahili ma'abuta kiko wato mataye ma'abuta kitso wanda suke da yaki su yi kitso da su yawa su yi kitso ne kwantar da shi a baya ko su yi todo da shi a sama shi yake kira zanko wato mujjala wanda yake abu sakewa suka yi kitso su sake gashin a bayan su to duk wa'annan kyawawan mata ya kira laila da salma wato dukkan wani soyayya yake maka na mata ka daina wannan dukka aji menene dalili yace bi zikirin da sabila da yabon wanda wani ne kenan allazi wanda ne zikiri sabila da ambatansa da aka yi fi ba aka karbi tuban wane aka karbi tuba ala adam a bisa annabi adam kabla mutun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka bere tunanin duk wa'annan sabila da wanda aka karbi tuban annabi adam daga zaran annabi adam ya faɗi aka karbi tubansa sabila da shi shi ne annabi Muhammad kenan iskana far'an yayin da ya zama rege shi annabi Adam kenan ce ai shi annabi kenan yayin da ya zama shi rege ne amma kuma asala ne wanda kuma shi ne asali shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato rege ne daga cikin Adam amma ba annabi Adam kuma daga gare shi yake kaji wani karatu rege kuma amma ainihin uwan bishiyar da jijiyarta daga wane daga ainihin kowane rege take sallallahu alaihi wasallam kenan iskana fa'an yayin da ya zama rege mu'assalan kuma ma fa shine asali sallallahu alaihi wasallam bi zikirin nabi tabbat ambatan laila da kyawawan mata da bila da ambatan wannan da Allah yi wanda lam yaskur al-haqqu wanda ubangiji bai ambaci gaira wani sama kamar yadda ranar na faɗa ko na ce a wani ruwaya lam yaskur al-haqqu ne gaira ko yawa wanda ubangiji bai ambaci wani sama amma a wani rubutun da kaga akan ce lam yaskur al-haqqa gairu to gaskiya aka ce lam yaskur al-haqqa gairu fassara bara ta fito ba domin an ce lam yaskur haka gairu wanda wato wani manzon Allah bai faɗi gaskiya ba haka ne zama kaga bare zama ma'ana ba ta yi sosai ba amma lam yadhkuru al-haqq domin al-haqq shine gaskiya al-haqq kuma Allah subhanahu wataala al-haqq kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana dauka idan da haka lam yadhkuru al-haqq wanda al-haqq Allah bi amma cikin ruhu wannan sa ba shi dai annabi Muhammad Allah ya kira sallallahu alaihi wasallam duk wanda gidan Allah ya kira shi to ya kira ka albarkan annabi ne sallallahu alaihi wasallam madad kai mutukan zamani shi ne wanda Allah ya ce yana masa salati da shi da mala'iku amma ba shi Allah na salati ma wani halitta ba annan Muhammadu ba madadda hari matukan zamanin Allah da ambaci wani ban ba shi ba wal ayyadi da kwanaki khairu man ursila shine siyayyen wanda aka aika man ursila shine khairu siyayyen man ursila wanda aka aika shi zuwa ga mutane annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam zikirin ladhi yaru wa hadiyin zadun la zikri wal qalbu taram zikirin ladhi qabal jinani zikri ومنه ضياء البدر بدرا مكملا ولولاه لا يدري يا لو انه وزنت هذا الكون وكان مرسلا صلى الله عليه واله وسلم لذكر الله kamar ambaton duk wannan wanda shi Ibrahim ya kawo su radiyallahu anhu sabila da zikiri sabila da ambaton wannan da ta aru wanda take kujiro ma ko adiye zuciya na izzatu rawrawa sabila da ambaton ambaton wannan da rawrawa take fito take halarto mu zuciya na in aka kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kira annabi shugaba ya ja rawa kamar da ranar muka faɗa cewa akwai bayan Allah da ya ke kira manzo Allah su ma suke ba su iya jin sunan sa ko ne Usman bin Kodi idan ka dauke littafin ɗansa Amirul Mu'minin Muhammad Bello ya kawo wani malami da shi ulama bilad Hausa ulama bilad Hausa malaman garin Hausawa yace akwai wani malami yana daga cikin malaman garin Hausawa malamin shi Usman Ismail ya yi shirya ya yi shirya ma ma wannan littafin nan ne ba manzo Allah shiriya yace shi baya in kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ka ji ake shugaba shi ne da ka ji Maulan Bashir Ali Haraji Kano Hausawa shi ma ba ka ji ake annabi Muhammad ba sai dai ka ji ake shugaba ai kaza yi ai kaza shi ne ɗabi'ar shugaba sallallahu alaihi wa sallam to haka za ka ji suke faɗa da yake ce zikirin da ji sabila da ambaton wanda taru wanda take bujiro mu izzatin raurawa a abu take gujiro ma wato kwaje zuciya nan la za zikiri nan da ambatan sa ana ambatan manzo Allah shi Ibrahim zuciyar sa sai ta kada sallallahu alaihi wasallam wal qalb shi wace wannan zuciya sara ta zamo muqattalar abu kacewa ne wannan zuciya na wata gudu cikin soyayyar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san ko malam bawon ma ai yana da mutuwa na majaji zaka jira cewa kada ka kashe zuciyarka akan kaza kaza kar ko wani zuciyarka ta mutu ai ba na nufi a wato baya iya gane abin da zai masa amfani akan abin da bai masa amfani ba ko ba ka bane shi da yake ce mutum zuciyarsa ta mutu to shi shehu ibrahim akan annabi muhammadu da zuciyarsa ta mutu baya iya ganin kowa an ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a baya riga ya faɗa yake ko wallahi ma jin kalbi haddu zai na rantse da Allah babu rabo a wannan zuciya babu rabo da zai rasulullahi ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam wallahi ma bi da azzi da dai fa dai rasulullahi wani annabi ma bai zamo ka san shi ba ma ka tsaya ka fata lokacin da bai zamo ka san shi ba da zikirin da ka bar ambaton duk wasu kyawawan mana ka daina tuna su dan wane allazi dan ambaton wanda tsabar jinani wanda al-tsabar jinani afwa wanda aljanna kai da'i bi nashiri da haskensa sallallahu alaihi wasallam da kanshi sa kai wanda aljanna ta yi daɗi ne da kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min wudiya'ul badi kai in baka sani ba ba hasken wata ma daga gare shi yake eh badaran shine a matsayin wata mukabbala wanda yake cikakke sallallahu alaihi wasallam shine ainihin badar ai wata wanda yake cikakke falaulahu shehu ibrahim yake ba din shi ba la tuti la yada yace wallahi ba da a samu wani abu aiwa ba sallallahu alaihi wasallama ba din annabi Muhammad ba da Allah bai ai ba ba ai kowa ba ba baraka samu kowa sallallahu alaihi wasallam fa innahu domin shi annabi Muhammad la badra ta hadal kauni wallahi shi ne iri na wannan halitta shi ne iri ka san iri ya an shuka ta a gona take fitowa ko in ba shuka ba ba zai fito ciyawa ko yawa to annabi Muhammad shi ne iri na wannan halitta din sallallahu alaihi wa alihi wasallama kan mursala yayin kuma inda ya zama abu aikowa sai kuma Allah ya aiko shi daga cikin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to muje walaula wala arada ya ila wa ayyin bi ghairi al-muzdaba al-badri umila wa man bi ba'dil muzdaba al-kullu hayatan wa mawtan alayhi zamubtala مآثر خير القلب خير وآثر وقل بما كشيت عبدا مقدرا Shehu Ibrahim da Lani yake walau lau ba domin ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam la arda ya ce yace da ban yadda da rayuwa na ba bila hadati ko da kikkawa da budewa ko da kikkawa da budewa yace wallahi da ban yadda da rayuwa na ba ba domin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma tun da Allah ya haɗa da annabi Muhammadu ina ji na ya dade ni albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hayyu rayuwa bi ghairi mustafa ba tare da sunniyar annabi Muhammadu ba soyayya rayuwa ba tare da koyi da annabi ba rayuwa ba tare da san annabi Muhammadu ba da mahidimta masa bigairin Mustafa ba tare da soyayyar annabi ba albadin wanda yake wata da uhmila kai baya da wannan rayuwa din kai baya da wannan rayuwar domin ba za ta illa maka ba za ta kai ka cikin nasira ba kamar da sifatin Mustafa duk wanda da sifofin manzon Allah ne ala ya ladabtar da kullahu ga baki ɗayansa ya zama duk abin da zai yi ya tura ya annabi Muhammadu yake duk abin da zai ya annabi Muhammad yake kamar da ranar muka faɗa cewa Maulana Yusuf Jari Zalani yake yana daga cikin cikin soyayyar manzo Allah abubuwa guda uku suna ƙara kusancin mutum da annabi na farko kyakkyawan soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu masa salati na uku kuma koyi da shi yace in ka dauki annabi ya zama madubunta ya yake shan ruwa ya yake sa tumaki ya yake inda kwanta ya yake da makwabta ya yake da kaza yace to annabi ya zama shi ne tunanin ya yake ga masallaci ya yake kaza to yake dawa yake ya kai wata garin sa mafarki ana nan ana nan har kai in Allah kana daga cikin masu rabo kana ƙara kusanci har ka dinga ganin sa zahiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Ibrahim ne duk wanda ya fa ya ya ya lafafar da kansa da ko kuma manzon Allah gaba ki daya hayatun mu rayuwarsa wa mautan da mutuwarsa na la izza ya samu daukaka mubaddalan wanda take abun girmamawa ba'atir khairil khalqi muhassarin فقل بما أيتي دابلا مفدلا فيا ريت بجعلني لديه مكرما وسعي وآبادي ومن كان مرسلا وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الأرض خير مرسلا شو اسم آسر كلمة yace gurabun manzon Allah tarihinsa da mu'jizojinsa ma'asu shine gurabu ma'ana shine ababen da mutum ya bari an gane haka ce ma'asir hayati ababen da wani bari na rayuwa wanda ake gani to shine mu'jizojin manzon Allah da ababen da ya bari na rayuwa ma'asir khairin kalbi gair mu'asirin ba rafa ta iya kuma sai mu ce mu'jizojin manzon Allah ba su farki ya gair mu'asirin ba abin iya cewa ba sabila da yawan yayi kaza yayi kaza ina ba kulfi kai dai ka faɗa cikin manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ma ta shi da duk abin da ka so ka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdan amma ba a matsayin sa na bawa kar kai take kire shi daga bawa shi dai ka tabbatar masa da bawa to ko me ka faɗa cikin sa mufaddala amma ba abu fifitawa shi bawa ne abu fifitawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am sai yace bayarin ya ubangiji na baja'alli ka sanya ni ko ladai ka sanya ni nan ga manzon Allah mukarraba ku zama kuna daga cikin mukusantin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh ila abadi a wa sahbi da sahabbaina wa ahbadi da masoyana wa man kana musalan da wanda ya zama kuma mene abun mene a abun sadarwa wa man kana musalan da wanda ya zama da wanda ya zama abun mene abun abun sadarwa duk wanda ya zama abun sadarwa da mu da sahabbanmu da masoyanmu to Allah ka sanya da mu mu kusan kama da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya karba duwan Ibrahim da jallan a yau ne kun kaga ana yaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah ma ci yabanka in ka kasa ka dari a wannan zamanin namu sai ka samu kashi 85 ko 90 almajirai Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu yau haka masu yawan masa salati duk almajiransa ne sallallahu alaihi haka yawan ambatansa haka samu ba wanda yake almajiran shi Ibrahim yawan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yake wa taj'aluna kuma ya Allah ta sanya mu wato mu zamo ayyukan mu zamo jagorori da mutaki daga masu tsoron Allah anan ma ranar mun yi bayani cewa dan gaba da tarikan nan ba fa ka ce ba ba ba fa abu ba ba fa tafiyan wasa bane ba tafiyan wasa ba ne wannan ɗariƙa ya ce bura ya ce a masu tsoron Allah ma da sanya mu mu zama shugabanni kamar yadda sun yake cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu mu zama shugabanni ga masu tsoron Allah ba ma kawai a cikin masu tsoron Allah ba a masu tsoron Allah ma mu zama shugabanni inji shehu radiyallahu ta'ala yace ila abadil abadi kuma zuwa abadan har abada Allah ya mana haka yasa duk wani almajiri shehu na gaskiya za ka ga in dai shehu ne ke koyi da shi to al'amuransa daban da ka gani eh daban da ka gani in dai shehu ne ke kwaikwayo biya da shehu shi bai don da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila abadul abadi kaiban ya zama farara murassalan abun sakewa a farara ka cikin sabaina a farara ka cikin masoyana a farara ka cikin abun da ya zo wanda aka aka sadar da su da mu shi yasa Allah ya kara mana sai shehu radiyallahu anhu taj'aluna ko ha ولن زور الماضي وهدى وكي يدين المقتدين ذوي الغنى ولا منتهين بإذننا ونجدني المؤمنين من ابتلاء ركيموا يا رب بالشبك فإنك مرجى العاجزين مجللا shawar yake walayi ya Allah dama aka haƙi rubo yake in ke ba annabi kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yake kawo bukatunka haka ake yi Allah ke biya maka sunan ta ke duk da rabon manzo Allah yana sa bukatunsa duk abin da ya roka shi Allah ya masa ko na da ko ba da sai Allah ma rubuta masa ma tun da rai da ran Allah ki cika mana burazun mu dan shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shawar yake walayi Allah ka tausasa shukuran bajina zukatan masu tsaurin kai eh hujja Allah ka karya ka karya zukatan su wato ta zama taurin kan nan da suke yi ya zama ka karya ka san da zuciyar su zama mene sun ba Allah in kuma ma bara ta rubuta Allah ne ka karya su abin da suke shirya mana wa qawwi Allah ka karfafa yaqinan muqtatina ka karfafa yaqinin masu bibiyan mu masu bibiyan hanyar manzan Allah ya hanyar mu Allah ya karfafa wato ya irin su zawul guda ma abu ta daukaka amin Allah kamar haka dan shugaba sallallahu alaihi wasallam na wa ajin ya Allah ka wadata eh ka wadata ne ne fakira ka wadata murada ai talakawa fakiru talaka ne amma a nan tunda ya zo ya ka ne aka kawo gaba tunda an kawo wato jin'il muzakkar salim a gaba to ajli fasiya sai ka fassara shi da waja da talakawa almuntanina masu danganta kai masu dangantaka da hizbina da jama'an ya Allah almajiran mu biyu suka ba su arziki wato shi wai a daga addu'a yana cewa ya Allah ubangiji ka wa yana cewa arumu lil ahbari kullu yusr la darahu faqaru wa la yusallitu alaihim al a'da'u ya mun kusudu ya kai shukra da cewa Allah ka ya Allah ka ka azunta ka kore mu masoyan dukkan sauki Allah ka hore mu abu bulil abadi ina nema mu masoya kullum shiri duk wani sauki Allah ina nema mu sauki wal tafsir ya rabbi ubangiji ka isar mu kullum shiri duk wani usiri duk wani sanani Allah ka sauke ka isar mu shi kula da faqar ya Allah kar ka bari talauci ya fice su wala yusallu ya Allah kada alaihim al'adawu ya Allah kada miki ya hau kansu ya sa daga ga ake kuce su ma Allah ya ba mu gina masallatayya mu gina gidan da shi daga shi Ibrahim yana yawan addu'a yana cewa la la la la ahadatsu na wa gairi fil umri wala adruhu min nasal gairi ya Allah karka sa nemi wani baiwa a wajen wani la ahadatsu kan nemi kasu na wa gairi wani wajen wani ka Allah in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka bani arziki ka bani ilimi ka bani sabila da ka shobrai yana irin wannan addu'o'i ne sabila da sha'anin ne ne rayuwa din to sabila da shoshi ka azurta talaka mai gangama talaka masu dangantaka da jama'a mu wannan jami'al almu'minina Allah ka tsere da dukkan mu'minai mu'minai kala daga bala'i تركموا يا رب بالشكر دائما فإنك ملجا العاجلين مجللا يا رب يا من جنود دائم ولو توبت آراه يا مؤملا فكلام دواء شكر المسر مدلائم فلن يستغني يرجع إليك توكلا صلاة وتسليم على داء وآل وأنصار ومن كان مرسلا سوية كرتين ya Allah ka ƙara musu tarki wa innan almajirai namu ya rabbi ya ubangiji ka ƙara musu tarki ya rabbi bi shukuri da godiya da'imin wanda yake har abada shine ke wannan mun cikin jira da ni ibada ni ibada da ni godiya wa Allah ya da dukkan baiwa amma an ba mu annabi Muhammad an ba mu shehu Jani an ba mu shehu Ibrahim an ba mu ilimi an ba mu Qur'ani abin da ya rike kawai ki godiya wa Allah kuma an ba mu yawa dan ba shi yawa ba ko ba shi ba ta ina ce mu kika baki alkhairi da insha Allah ba ce mu ba tafiya da kake so yace yanzu kika ce wato mu dinga ibada wa Allah da yin godiya shi ma Allah ke mun gode da kara mu sai Allah ya kara mana abu dinki bane rakin ya Allah ka kara mu sarki ya rabbi ya ubangiji da shukuri da godiya da'iman har abada fa innaka maljal ajibina ubangiji kai ne mafakan gajiyayyu mujallalan wanda yake abu girmamawa kai ne mafakan gajiyayyu Allah to ga almajiran mu a rike su a yaran ya ubangiji ya ubangiji hujjaru ya wanda wato rindinan sa a jihar tsawon zamani galibi shi ne mai rinjaye ya wanda rindinan sa tsawon zamani shi ne mai rinjaye wa inna jindana da umar galibi da Allah subhanahu wa ta'ala walau da ufat ya Allah ka ba su nan ka ka ka ka ba ka ya yar biya mun jin dawo ya wanda tsawon jihar kai ya wanda rindinan sa tsawon zamani galibi shi ne mai rinjaye to ka taimaki wayannan almajirai namu walau ta ufan ara'u ko da ra'ayoyin su yayi rauni sun zamo ba su yawa a waje ko kuma abin da suka yi baki a kai kure ne wato ko da kuma an ci su dukiya ci su mulki wato ko da an ci su iya tsaye wannan kan dama ba mu fata ko ba ka ba to Allah ka ba su nasara ya mu'ammala ya abun guri eh ya mu'ammala ya abun guri shi ne saura yake cewa hadi bilal mubashshirin menene wannan mu'amala ne mu'ammali a wasu waje ani ado rabi bilati shaji mandil badi asiya mu'ammali yawa mu'ammali mu'ammali abun buri na ya mu'ammala ya abun buri Allah kenan eh lakal hamdu godiya na kan ya tabbata gare ka ko shukuru da duk godiya in ce shukuru shi ne kai wani aiki da gaba don godiya wa Allah kamar in ce maulidin manzon Allah ku zo ni zahara ni tare da ka ayi wa'azi a cire kuɗi a cire azama ne a cire mutane wanda shi ne shukuru kenan shi ne aka ce da gabuna ko yawa hamdu kuma ka ce shi ne da haji to laka alhamdu godiya da mana gare ka shukuru da godiya al-musarmud wanda yake abu dawwaman ba din na gare ya Allah da'iman har abada halallarka baya jin tsoro man yarda ilaika duk wanda ya fice gare ka Allah baya jin tsoro tawakkulan dan dogaro duk wanda ya fice da Allah dan ya dogara ga Allah to baya jin tsoro yau man ya tawakkal ala Allah wa hatta ala Allah duk wani da Allah ayoyin Qur'ani ayoyin Qur'ani ne duka salatu salatin Allah ya tabbata wa taslimin da gaisuwa alaka a tsakanin suna ɗaha Ahmad shine annan Muhammad shine suna Ahmad wa Ali da mutanen gidansa wa sahabi da sabbansa wa man kana mursala da wanda ya zamo abin aikowa ana sauran annabawa ke wanda aka aiko su Allah ka fasa shi wanda suke ji da mu a nan da mu tsaya wannan karatu a matsayin gurbin na uku amma yanzu da mu sauka yanzu kuma da mu dawo kuma dan uwa tijjani tahowa nijar muna godiya ana ta mana addu'a muna tare ana ta addu'a Allah ya biya bukata Allah ya biya bukata yanzu da mu sauka amma da mu dawo yanzu da mu sauka amma da mu dawo a saboda nan yanzu da izinin Allah assalamu alaikum warahmatullahi